أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan marice na juma'a tara ga watan ramadan a shekara ta 1437 na jiran manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wanda shine 24 ga watan 6 a shekara ta 2016 a lissafin da ake kira miladiya a darasinmu na sheka na 19 kenan a wannan wata na ramadan daga cikin darussan tafsirin alkur'ani mai girma da muke karanta gwargwadon hali da fatan allah subhanahu ta'ala ya samu a sahun farko cikin masu aiki da abin da muke karantawa Allah subhanahu wa ta'ala na cewa man wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin dukkan wanda ya nemi ghayra al-islam wani addinin daban wanda ba musulunci ba dinan a matsayin addini a gare shi falan yuqbala minhu to ba za a karba ba daga gare shi وهو في الآخرة من الخاسرين ران اللاهرة كما ينسكن تابقو ما سحسارة من أولنا ولي شرطية شيسا يبتغي wanda shine asalin fi'ilin sai zama majizumi saboda shigan man shartiya a kansa kamar da kuka gani dai a Qur'ani Allah subhanahu wataala shi yasa aka hazfin ya'u sai zama wa man yabtaghi wa man yabtaghi wanda ya nemi ai man yatlub dinan ghayra al-islam wattakhadahu dinan wa radiya an yakuna dhalika huwa dinahu ghayra al-islam wanda ya liki wani addinin daban wanda ba musulunci ba ya yadda wannan din shi zai zama addini gare shi Allah ya ce falan yuqbala minhu al-murad bil islam anan al-islam al-khas shine abin da ake nufi mun san al-islam ana kasa shi kashi biyu al-islam al-am da kuma al-islam al-khas al-islam al-am general musulunci shine duk addinin manzanni da annabawa duk wani manzo da Allah ya aiko to bai aiko shi da komai ba sai musulunci babu wani manzo da ya zo da wani addini daban wanda ba musulunci ba wanda dama mun sha magana a kansa addinin manzanni shine mai al-ikhlasu lillahi wa mutaba'atir rusul yawwa a tsantsance ibada ga Allah a bautawa Allah shi kadai babu shirka kuma abi manzanni wani shi ake nufi da al-islamul am to amma musuluncin da ake nufi anan shine musuluncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba'da nuzulil qur'ani wa ba'da maji'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam bayan saukar alqur'ani kuma bayan zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to babu wani addini da Allah zai karba Allah ba zai karbi yahudanci ba Allah ba zai karbi kiristanci ba Allah ba zai karbi hindokiya ba Allah ba zai karbi budhiya ba Allah ba zai karbi konfushiya ba Allah ba zai karbi duk irin addinin dai da mutane suke yi wanda ba musulunci ba kowanne iri Allah ba zai karba ba sai musulunci kawai shine ma'anar al-islam anan dinan kamar da muka magana akan wannan jiya addin ya ci bi ma'anar jaza wa ya ci bi ma'anar amal to wannan wanne ake nufi amal ake nufi yau nan yana nufin addini bi ma'ana aikin da kake yi wanda Allah zai baka sakamakon a kansa dan tashin alkiyama rayuwarka tsarin abin da ka zaba kai alaka da mahaliccinka da shi shine ake nufi da addini din to nan Allah ce falan yuqbala minhu ba za a karba ba minhu daga gare shi malamai suka ce akwai hikima ta faɗin falon yi ƙubala bai ce falon ya ƙubala allahu minhu ba da cewa yi allah ba zai karɓa ba da ƙila wasu za su iya karɓa amma cewa falon yi ƙubala minhu don haka allah ba zai karɓa ba manzo ba zai karɓa ba kuma mummune ba za ku karɓa shi sa har daga wannan wurin suka yi istin batsin haramun ne mutum ya zama yana goyon bayan wani addini daban ba musulunci ba ka ji kana sapotin ɗinsa kana sha'awar yi rinjaye bamci wannan yau domin tun da allah ya ce falon yi kubala minku yan bagi bal ya jibu an ta kuna an ta mimman la ya kubalu gairar islam wajibi ne ya zama kai ma kana cikin waɗanda ba za su karɓo wani addini ba sai musulunci to da haka wannan ita ce hikimar cewa falon yi kubal ba a ce falon ya kubal allah sai zama cewa Allah ba zai karba ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai karba dama kuma kun ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd wannan duk da cewa ana zancen abinda aka bautawa Allah da shi ba tare da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ana nufin koda musulmi ne ya aikata aikin da ba umarnin Allah ba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ma'ana ya zama bid'a to Allah ba zai karba ba to nan kuma umuman addini ake zance baki daya to kuma kowanne kuma wancan din ma zai shigowa zai iya shigowa cikin wannan kasancewar shi ma lam yakun bi amrin min Allah wala min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a sanne ce wa huwa fil akhirati min al khasirin wannan aya tana nuna mana a cewa akwai lahira ko babu tantama akwai lahira akwai rana da sunanta ranar lahira za a koma kuma Allah zai mana hisabi akan abin da muka aikata zai zama mutum yana cikin hasara hasara malamai sun kasa ta kashi uku hasara li nafsihi hasara li malihi hasara li ahlihi mutum zai hasarar kansa rayuwarsa duk aikin da ya Allah ba zai karba ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura Allah madauki abin da ya faɗa kenan zamu gabata zuwa ga abin da suka aikata na aiki ma amilu min amalin sai a kawo min da take nuna tawahuli wajen nafi cewa kowane irin aiki duk aikin da suka aikata kar ku manta zancen suwa ake anan zancen wanda ya riki wani addini ba musulunci ba don haka ana zancen kafirai ne ko to duk abin da suka aikata na wani aiki Allah ba zai ba su lada akai ba haka nan dukiyarsu duk abin da suka aikata na taimakon addini da mutum zai gina masallaci da mutum zai gina makaranta ya gina gidan marayu ya taimakawa dan adam gaba ɗaya da a ce mutum yana da dukiyar da zai ɗauke wa duk dan adam talauci ya bashi wani abu da zai masa maganin talaucinsa in bai musulunta ba wuta zashi kaga dai matukar kirki kenan a ce mutum mai kirki ne ya taimaka ya yi abin alheri za a yaba masa to in ya je wa Allah ba musulunci Allah ba zai karɓi komai ba duk wannan aikin la'alla zai samu sakamako a nan duniya ihsanin da kafiri yayi a duniya Allah na ba shi sakamakonsa a duniya sai shi ma ga an yassare masa wani abu ya sauƙaƙa gare shi ya samu duniya ya ƙara fantamawa amma dai a lahira fa huwa min al-khasirin ina cikin tababbu tambadaddu hasararru wanda ba abin da za su samu hakanan ƴaƴa da mata ba za su amfane shi da komai ba ba za su cece shi ba domin ceto anewa musulmi ake wa e mutum musulmi wanda ya zo da zunubai ya aikata zunubai ya aikata aikin kirki kuma ga zunubi ya cancanci a azabtar da shi to shi ne cancanci ko yakan samu ceto in Allah ya so sai Allah ya sa wani ya cece shi shi ko wanda ya mutu da kafirci to ba abin da za a yi masa na ceto yana ganin 'ya'yansa da matansa ba abin da za su iya masa kuka sabanin muminai in mumini ne mutum me zai samu walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatna min amalihim min shay wama alat wama alatnahum min amalihim min shay ba za mu rige musu komai na aikin su ba walladhina amanu waɗanda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin kuma zurriyarsu ma ta bi su da imani kai mai gida ka zama mumini ƴaƴanka da matanka suka rayu rayuwa duk ta musulunci to idan Allah ya kaddara mutum a darajoji da ake jera mutane a aljanna kun san ana jera mutane a aljanna ne gurgudan me ha gurgudan aiki eh da tsallake sirati da matakin da zaka zauna aljanna ba asalin shiga aljanna ba asalin shiga aljanna babu mai shiga sai da rahamar Allah to amma matakan da zaka zauna aljanna kun dai san aljanna kuma ai hawa hawa ce baka buƙatar amsa saboda mun san ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama take da ta kowa ba yadda za aka samu aljanna irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai dai da mu irin mu amma muna fata mu samu na kusa kusa haka to idan aka jejjera in Allah ya kaddara misali kai kana ta hawa na biyar misali ko mataki na biyar sai matanka da 'ya'yanka su kuma sun samu hawa na uku misali nake barwa to saboda wannan imanin naka sai a ɗauko su sai a hau da su wurinka saboda kai kayan imani su ma sun yi imani abinda ake nufi kenan kuma kai ba za a dawo da kai ƙasa a yi ma dimoshin ba a su ɗin ne za a ɗaga zuwa gare ka Allah SWT Allah ya samu dace to amma idan mutum ba musulmi bane duk irin abin da zai da matansa da ƴaƴansa ba abin da za su ƙara masa ba wanda zai ƙara masa komai ba abin da zai taimake shi da komai in Allah ya sa su sun musulunta to yana kallon su za a wuce da su aljanna shi kuma an sa shi a wuta baba baba ina ƴaƴana ku zo ba wanda zai kula shi sai baban mata kanmu muke babu mai taimaka masa to kun ga ashe kenan jama'a ku fahimci wannan lamari wannan shine dalilin da yasa malaman tauhidi suke nannagawa suke karfafawa kullun zancen su harkar tauhidin ne shi kadai ne fa in ka same shi to sauran abubuwan ko kai kuskure a ciki ko kai laifi ko ka tara zanubai Allah madauki zai gafarta mu kun san hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa cewa ya ku dan adam da a ce mutum dan adam zai zo bi qurabil ardi khataya qurab ana nufin mil mutum ya zo da cikin ƙasa kaga dai wannan ƙasar yanzu ko cikin masallacin da aka ce a cika maka duk zunubinka ne ai ka shiga uku to Allah ya ce da za ka zo da a cika duniya baki ɗaya duk zunubanka ne to idan ka haɗu da Allah ba shirka ba kai shirka da Allah ba duk sai Allah gafarta ma Allah wasu irin rahama ce wani rahama ce ba ta wasa ba shi sa kullum muke magana akan maganar tauhidin nan da aqidan nan duk abin da zai rasa maka tauhidi wallahi ka guje shi duk mutumin da ko malamin da ko abokin da ko matar da ko dan da zai raba ka da tauhidi to ba kai ba shi don ba ka da maki irinsa domin duk mutumin da zai maka sababin ka shiga wuta shiga ta har abada ba za ka fito ba dole ba ka da maki irinsa haka ka kiyaye kada kai wasa da tauhidinka kada ka bari a yi ma wasa da shi wannan ya kada ka nan wannan ya kada ka nan ka tsaya ka san gaskiya ina gaskiya take wa za a bauta wa Allah wa za a bi ta hanyarsa a shiga aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba wannan ba kar ka yarda da shi in ko ka bari za a yi ma wasa to duk abin da zaka aikata ba zai amfani kaga da sallarka da tahajjud ɗinka da zuwa tafsirinka da menene da azumin duk Allah ba zai karɓa ga akwai hasara don haka maganar minal khasirin ɗinnan babbar magana ce mutum ya kiyaye kada ya sa kansa cikin wannan masu hasara malam sa'id ya ce ai wa man yadinu lillahi duk wanda yayi addini ga Allah bi gairi dinil islam ba addinin musulunci ba allazir tabahu Allahu li ibadihi wanda Allah ya yarda da shi a matsayin addini ga bayinsa ai Allah ya yarda da musulunci shi ya yarda da shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to wannan in kai wani addinin daban ba wannan ba fa'amaluhu mardudun ghairu maqbul to aikin sa za a mayar masa ba za a karba ba ku duba ku ga irin wahalar da wanda ba musulmi ba suke sha wajen yada addinan su ka kwatanta addinin kirista addinin koma wanne ne wanda dai suke talla masu tallan addinin ake zance wanda suna wa'azi suna so wasu su shigo kamar kirista kenan za ka ga an yi makarantu a yi tararraba kayan abinci da kayan sawa a yi taba mutane ce wani kirista ya baro ƙasarsu ya zo shekara goma a jeji ba komai ban da rijiya yana ɗebo ruwa da ƙazanta ya shekara goma duk saboda ya sa wasu a kiristanci ya kashe kuɗi ya kashe komai ya baro ƙasarsu to duk abin da zai ba lada kuma allah ba zai karɓi wannan jihudin ba irin juhudin da da musulmi ne da dan gata ne ko ba haka bane saboda me yanzu zamanin da ake ciki daga saukar alqur'ani da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zamanin musulunci ne al-islamul khas wanda duk ba da shi yazo ba kuma ya mutu yaje ga Allah Allah ba zai karba addinin sa duk kukan da mutum zai yi za ga masu wani addinin suna kuka ana share hawaye ana samun kamar mutum yana jin wani abu na tsoron Allah na shigarsa to in ba musulunci bane duk shirme ne kuma Allah ba zai ba da lada a kai kaga dai misalin da muka bayar dazu a ce kana da dukiyar da zaka ce duk dan adam na duniya zaka bashi in ka bashi kuma ya fita daga talauci ai za a ce ba wanda ya kai ka kirki to in kai ka fi kowa kirki in baka da tauhidi ba komai da zai amfane ka Allah subhanahu wataala ya ba mu tauhidi ya tabbatar da mu a kansa yace li anna dinal islam domin ku addinin musulunci huwa al-mutadamminu lil istislami lillah shi ne wanda ya kunshi miƙa wuya ga Allah ikhlasan wanqiyadan lirusulihi wajen ikhlasi ga Allah da kuma jawuwa zuwa ga manzannin Allah fama lam ya'ti bihi al-abdu muddin da bawa bai zo da wannan musuluncin ba ba irin wannan musuluncin ya zo da shi ba amma ya je ya yi cakuɗe ya yi karime-karime ya hargitsu wannan da ya hargitsa wannan ya harhaɗa yi addinai daban-daban kamar na ga wani malami daga cikin malaman addinin baha'iyya kun taɓa jin addinin baha'iyya kwata-kwata wani addini ne shi ma su ma suna cewa asalinsu daga suna da alaka da masu batsiniya shi'a kuma asali maguzancin farisanci na bautar gumaka shi ne ya cakuɗi da wani abu na musulunci mun fahimci abin to wai su ma suna da'awar ai ko ba su yi musulunci ba wai za su shiga aljanna sai suka ce wannan al'islam a wannan wurin wai al'islamu al'am ake nufi ya ka ko ba su yadda da manzan Allah sallallahu salama suna ga za su shiga aljanna Allah maɗaukaki ba zai karɓi wani abu ba sai musulunci amma abinda ake nufi da musulunci ma'ana zai karbi yahudanci zai karbi kiristanci zai karbi hatta nasu kun ga irin abinda shine nake gaya mana cewa kullum kana karatu ka rika kula da wa kake karanta maganarsa kuma ina hujjojinsa idan baka da ilimi sai a je a rufta ka a wani abu wani zai kawo maka aya ma ta hadisi ai ta qur'ani ya kawo ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ba iya suna da wannan irin zance su ma saboda dai su rudar da musulmi bal har kirista ma sun yi da'awa ballantana kiristoci ma suna faɗa na gaya mana maganar ibn taimiyya a littafinsa aljawabu sahih da ya zo raddi gare su akan faɗin Allah maɗauki innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun suka ce to wannan ayar ai ta nuna tunda an ce innal ladina amanu ku kenan wal ladina hadu yahud wan nasara mu inji su kirista eh don haka sai suka ce ai su ma kun ga gashi an ce falahum ajruhum shine ibn taymiya ya ce ya kun manta Allah ce walladina amanu billahi wal yawmil akhir da yawa daga cikin su ba su yarda da Allah irin imanin da Allah yake so ai ba wanda yarda da Allah kuma yarda da Annabi Isa kuma wa amilu salihan ina ina amalu salih al'amalu salih labudda an yakuna ma'muran bi wa labudda an yakuna ala sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam haka waɗannan abubuwa duk rudani ne Allah zai tsare mu wan qiyadan li rusulihi yace fama lam ya'ti bihi al-'abd muddin da bawa bai zo da wannan addini ba na musulunci lam ya'ti bi sababin najati min azabillah to bai zo da abin da zai zama masa sababi na tsira daga azabar Allah ba bai zo da abin da zai zama masa sababi na alfauzi bi thawabihi wato samun rabo ko rabautuwa da ladan Allah ba wa kullu dinin siwahu kai an rufe kofa duk wani addini ba musulunci ba fa batilun to batil Allah ba zai karba ba Allah baya so thumma qala sannan Allah madauki sai ya ce ka karanta ya ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kaifa yahdi Allahu qauman wannan kaifa ta istibadi ce ma'ana yaya zai yiwu ai ba'idun jiddan illam yakun mumtani'an in ma bai zama samsam ba zai yi ba to abu ne mai nisa ya hadillahu a ce Allah ya shiryar da ƙauman wasu mutane waɗanda kafaru ba da imani sun kafirta bayan imaninsu sun kafirta bayan imaninsu shi saman suke cewa wanda ya ridda bayan ya musulunta hukuncinsa ya fi tsanani sama da kafiri na asali wanda bai musulunta ba kafirin asali wanda bai musulunta ba akwai hukunce-hukuncensa wani wurin masu sauƙi ne ma yadda za a yi mu'amala da shi to amma shi wanda ya ridda kun ga hukuncinsa a duniya da lahira wanda kafirin asali da shi kun fahimci ai kafirin asali wanda ma bai musulunta ba saboda me wanda ya ridda tun a duniya yana da hukunci hukuncinsa shine me a raba shi da rayuwa a shar'ance a kai shi wurin alkali mai hukunci ya masa hukunci a tsayar masa hujja kuma a zartar da hukunci a kansa a kashe shi wannan hasara ce ko ba hasara ba na biyu kuma ran lahira ya dawwama auta domin a kashe mutum da ridda kuma bai tuba ba da ya tuba da da sauki ba kamar sauran laifuffuka ba yanzu idan mutum ya yi zina aka jefe shi in mai aure ne ya yi zina aka yi masa bulala in ba bai taɓa aure ba ya yi sata aka yanke masa hannu waɗannan abubuwan kafara ne na wannan zunuban idan mutum ya mutu bayan an masa wannan hukuncin kuma bai sake irinsa ba to shi kenan Allah gafarta masa wannan ɗin dai da aka kama shi da shi amma mai riddafa dama shi ya sake cewa a ba shi kwana uku a tsare shi idan ƙin sallah ya yi ko da ke mai hukuncin sallah nasa daban wanda ya koyi ridda ya yi izgili ga addini ko ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko makamanci wannan dama za a kashe shi to kafin a kashe shi ana neman ya tuba in ya tuba to Allah zai iya karɓar tubansa kuma sai ya zama wannan hukuncin da aka yi masa misali idan irin zagin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda dole sai an kashe shi to Allah zai iya karɓar tuban kuma ya je aljanna saboda wannan hukuncin da aka yi masa sai ya zama haddi gare shi kun gane wannan in ya tuba idan ko bai tuba ba to dawwama sai a wuta Allah sa kun gane wannan bambanci idan ko dama ba irin wanda irin wanda za a iya yafe masa ne don akwai hukuncin ridda wanda za a ce to je ka an yafe ma idan mutum ya tuba aka tsayar masa hujja sai a ce to shikenan je ka an fasa kashe ka domin dama kisan za a yi ne saboda kayi ridda to yanzu idan ka dawo musulunci je ka an kyale ka ai kun gane abin da ake nufi to Allah ya tsare sai ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim yaya Allah zai shiryar da mutanen da suka kafirta bayan imaninsu wa shahidu annar rasula haqqu kuma sun shaida kun ga ba arafu ba ba alimu ba a'a shahidu kun san bambanci mun sha magana me bambancin shaida da ilimi yawa a shaida akwai yaqini akwai ilimi sannan kuma akwai me ilami sai ka sanar da wani duk wanda ya shaida abu to ya gaya ma wani kuma cewa shi yasa ai shahadatu Allah ilaha illallah ma'anarta in kai itikadi a zuci to kuma sai ka faɗa da baki sannan a yi da musuluncinka shi ne ma'anar shaida hakanan shaida da za a kai ka kotu a tsaye da kai ka ba da shaida akan wani abu ai sanarwa za ka za ga yawan alkali ni shaida ne akan matsala kaza tsakanin wani da wani shi yasa suka ce shaida ko ash-shahadatu ilmun wa ziyada li'annaha tatadammanu i'laman ba'da al-ilm mun fahimci abin ta kunshi sanarwa bayan ka riga ka sani to wa shahidu anna ar-rasula haqqun sun shaida cewa manzo gaskiya ne ka ko mutumin da ya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kuma sannan ya kafirta ai tabewa ta yi yau sai ce waje ahumul bayyinatu kuma bayyinat ma'ana hujjoji sun zo musu sai Allah ce wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai waɗanda me ma'anan azzalimai anan kafirai domin me zaharat lahumul hujaju ja'ahumur rasulu wa ayqanu annahu haqqun wa saddaquhu wa ba'da dhalika a'radu anhu wa kafaru wannan shine zancen damu hujjoji sun zo dalilai sun tabbata manzo ya zo sun tabbatar manzan gaskiya ne sannan suka karyata kuma suka kafirta kun fahimci wannan wannan shine zaluncin da suka yi duk wanda ya wannan kuwa kun ga kafirci ne mutumin da ya gaskata manzan Allah sannan ya karyata shi to hakika yayi zalunci babba kuma yana cikin kafirai Allah tsare sai Allah ce ulaika jazaohum waɗannan sakamakon su anna alaihim la'anatallah wal mala'ikati wannasi ajma'i waɗannan sakamakonsu shi ne tsinuwar Allah ta tabbata a kansu tsinuwar mala'iku ta tabbata a kansu tsinuwar mutane baki ɗaya ta tabbata a kansu duk ɗan adam sai ya tsine musu malamai suna cewa to a nan a ɗan adam ɗin wanda kuma shi ma dama tsinan ne ba suka ce wanda shi ma tsinanne ne ma'ana kafiri ne mai taimakon kafirai to shi ma hukuncinsu ɗaya ma'ana duk mutanen kirki tsinuwarsu ta tabbata akan waɗannan mun fahimci abin duk wanda ya cancanci in ya ce allah tsinewa ne tsinuwar ta kama to sai ta kama wannan mutane allah ya tsare mu da haka ula'ika jaza'uhum anna alaihim la'anatallahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب بزاء السو سنا masu dawwama a cikin wannan la'ana din yawa wannan la'ana domin maganar la'ana akai ko wato ibadi daga rahamar Allah ibadi daga rahamar Allah ko ya tadamman alahira me shiga wuta yawa khalidin fiha suna masu dawwama a cikin ta la yukhaffafu anhumul azab ba za a sauƙaƙe musu azaba ba wala hum yunzarun ba za a sauƙaƙa musu a jira su ba ba jinkiri ba saurarawa ana fara azabar haka za a yi ta yi kamar da dai Allah maɗauki ba mu labari hatta fatar jiki kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab duk lokacin da fatar su ta lalace ta maile ta zagwanye sai a sake musu wata fatar sai kuma a ci gaba da azaba ba zancen abin ya kare ka dawo ya kamata mu ji tsoron Allah ya bayin Allah wallahi mun yadda da Allah gaskiya ne mun yadda da zamu haɗu da shi mun yadda da zai mana hisabi wallahi bai kamata mu yi wasa da tauhidi ba bai kamata mu yi wasa da abin da zai sa a shigar da mu cikin azaba dawwamammiya a ce har abada fata ta maile a sake a ci gaba abadan abada agun Allah fa shekara dubu ita ce kwana ɗaya shi in yace zai maka azaba shekara dubu dan Allah shekara nawa zaka yi ane maka azaba munin shekarar mu dubu yanzu rabon mu fa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau ko shekara dubu biyu ba ai ba a lissafin Allah ba a shekara dubu biyu ba shekara dubu ɗaya kwana kai nake so in ce kwana nake so in ce mun yi shekara a lissafin mu amma ba mai kwana biyu ba a lissafin Allah lissafin Allah shekarar mu dubu ita ce kwana ɗaya a wurin ubangiji to idan Allah ya ce zai ma zai ma azaba ko in ce zai wa mutum insha Allah ba ko ɗaya a cikin muna in Allah zai wa mutum azaba ta kwana dubu kwana dubu a lissafinsa shekara nawa kenan shekara miliyan ɗaya wa zai iya zai iya haƙuri jikinsa ya iya ɗaukar wannan abin da za a yi ya kamata mu ji tsoron Allah wallahi mu kiyaye Allah yana da tausayi amma kuma azabarsa ba ta wasa ba ce kada ka yi wasa da tauhidin nan tauhidin nan shine ribarka wadda in ka je lahira da shi shine duk sauran abubuwa za a iya yafe maka za a iya yafewa in ko ka je ba tauhidin nan fa komai ba za a saurara ba duk aikin da kai ya baci ana zuwa ina yan tauhidi yan musulmi shine za a ganka a ciki in baka cikin waɗannan shikenan maganar kafirci ne kuma dawwama ce a wuta babu sassautawa har abada ba za a fasa ba waka ya kamata mutum ya ji tsoron Allah kuma duk ayoyin nan dalilin abinda ake so mu ji kenan a jikinmu shi yasa ake gaya mana su wallahi ba maganar ka karanta aya bane kai ka wuce kaji an ce kaza kaji an ce kaza ya kamata kai tunanin ba kai ne wannan da za a ce khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'azab wala hum yunzarun kar kai fatan kai ne mai wanda za a yi ma wannan muna roƙon Allah mu ya tsare mu daga shiga cikin masu cancantar wannan Allah samu cikin bayinsa da zai tserar da su daga wutar jahannama illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba min ba'di dalika su tuba yaushe qabla mauti kafin su mutu yawa ba'da min ba'di dalika bayan wannan kafircin da suka yi ma'ana kenan ashe Allah madauki yana gaya mana wancan da yake cewa ya zai shiryar da su ma'ana yana da nisa a shiryar da su amma in sun tuba fa Allah zai karɓi tubansu amma waɗancan Allah na bada labarin waɗanda ya riga ya sani fi sabiqin ilmihi annahum la yatubun ya sani a cikin ilimin sa na lauhil mahfuz cewa ba za su tuba ba to wannan shi yasa Allah ce wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah ba shirye da mutanen da suke azzalimai wanda ya tabbata ya tabbata cewa ba za su shirye ba amma waɗanda Allah ya san za su shirya to in sun shiryu Allah na karɓar tubansu ashe kenan dai kada mutum ya fidda rai in dai har mutum ya tuba daga wani laifi to insha Allah Allah zai gafarta masa ko kafirci ne ko kafirci ka shekara ɗari kana yi rana ɗaya idan ka tuba da gaske kuma har zuciyarka ka bar shi kuma ka mutu akan wannan hali Allah zai karɓi tuban mutum insha Allah Allah ya gafarta mana laifuffukanmu sai shi ilal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu kuma suka gyara abinda suka bata suka yi aiki na kwarai fa inna allaha ghafurur rahim to Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne malam sa'id yace hada min babil istibadi wannan abinda Allah yace kaifa yahdillahu qauman yaya Allah madaukaki zai shiryar da mutanen da ya kawo siffar su ko to wannan min babil istibadi ana kiransa istibadi me ma'ana istibadi nesantawa ma'ana kace wannan abu yana da nisan faruwa ma'ana da wahala kamar kace da wahala amma aikin Allah ba a dangana masa wahala ko amma mu a hausance mukan ce kai ai da wahala abu kaza ya faru to irin ta ake nufi to Allah madaukaki yayi nisa sosai a ce ya gafarta musu ya shiryar da su ai min al-amri al-ba'idi yana daga cikin lamari mai nisa an yahdi Allahu qauman Allah ya shiryar da mutane waɗanda ikhtaru al-kufra wad-dalala ba'da ma amanu wa shahidu anna ar-rasula haqqun waɗanda suka zaɓi kafirci da ɓata bayan kuwa sun yi imani sun shaida manzon Allah salasalama gaskiya ne haƙƙun bima ja'ahu da abin wato da abin da ya zo musu da shi bihi min al'ayati albayyanat na daga ayoyi bayyanannu hujjoji kuru-kuru wal barahin alqati'at da kuma hujjoji da yankakku waɗanda babu kokonto a kansu bayan wannan abin ya bayyana mutum ya kafirta sai Allah ce wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shirye da mutanen suke azzalimai fa haula'i zalamu waɗannan mutane sun yi zalunci wa tarakul haqqa ba'da ma arafuhu sun san sun bar gaskiya bayan ko sun san gaskiya wattaba'ul batila sun kuma bi ƙarya sun bi barna ma'a ilmihim bi butlanihi tare da sanin su cewa wannan ƙarya ce wannan ba daidai bace suka bi ta saboda dan abin da za su samu na duniya saboda mulkin duniya saboda girmamawar da mutane suke musu ba sa so su rabu da abin da suka saba samun abin duniyar su akai suna son su ci gaba da morewa a duniya to Allah madauki ko waɗannan ba zai shirye da su ba ba da ilmi ma ilmihim bi butlanihi dan me suka yi wannan zulman wa baghyan wa ittiba'an li ahwa'ihi saboda zalunci da kuma wuce iyaka shine da duka baghl واتباعا لأهوائهم دبن سنزوش يرسو فهؤلاء لا يوفقون للهداية وأنهم بذا أشواتوا مسقم دكتر با ألا بذي باسو توفيق إن شريا با لأن الذي يرجى أن يهتدي دومينكو واند أكي سارن وازي شريو هو الذي لم يعرف الحق شيني واند بيسان قسكيا با ai ko a zamanin yanzu kowa ya san irin wannan abu galibi ka fi tsammanin shiriya daga mutumin da yake neman gaskiya tsakaninsa da Allah wanda ba shi ne ya tabar da wani ba a tabar da shi aka bai sani ba ya ɗauka wannan hanyar ita ce daidai shi yasa ran tashin alkiyama daga cikin abin da zai faru tsakanin mabiya da waɗanda ake bi bala'i ne da tashin hankali da cikunkumewa da cin kwala da tuhuma duk wanda ya bauta ma wani ya bi shi ko kuma ma bai bauta masa ba ya bi wani akan saban Allah akan saba wa tauhidi to ran tashin alkiyama haka zai kama wayansa ba ku ne kuka shiryar da mu ba ba ku kuka samu akan wannan hanyar ba a lokacin zai karya ya ce ba mu bane ba ruwanmu da ku saboda yana ganin Allah ba zai tuna masa asiri ba shi shugaban nake faɗa sai ce ba ruwana da ku ba ruwan nima ta kaina nake to don Allah yaushe mutum zai bari har sai wannan ranar ta zo sannan ya gane gaskiya duk wanda ka bi in ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama wallahi ka fasa tun kafin ka mutu ka dawo ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine duk mutumin da yake son ka zai maka nasiha ta kauna wadda ake so ta shiga cikin zuciyarka ta yi aiki kada ka bari ka haɗu da Allah a cikin zuciyarka akwai bautar wani wanda ba Allah ba akwai biyayya ga wani ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a irin al'amuran da ba abin kowa cikin su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa haula idhalamu yawa fa haula idhalamu wa taraku al-haqqa ba'da ma arafuhu wa tabu al-batila ma ilmihim bi butlanihi dhulman wa baghyan wa ittiba'an li ahwa'ihim fa haula la yuwaffaquna lil hidayati li anna alladhi yurja an yahtadiya huwa alladhi lam ya'rif al-haqqa wa huwa harisun alaltimasihi za ga shi yana kwadayin ya nemi gaskiya ina take za ga mabiya da yawa a cikin waɗanda suke bi a cikin abubuwan duk za ka same su haka jahilai su manyan suna da ilimi sun san gaskiyar abu mafi yawan manya sun san gaskiyar abu amma ba za su bari ba saboda wannan abin da suke samu na amfani da girmamawa da mutane suke musu su kuma na ƙasa ba su sani ba an sa su akan wannan hanya to su aka fi sa ran za su shiryu amma waɗancan da suka san gaskiyar suka take gaskiyar suke neman duniya da ƙin bin gaskiya to waɗannan su ne waɗanda Allah maɗauke ce ba zai saurare su ba ba za a shiryar da su ba waɗanda Allah ya tabbatar da cewa taɓaɓɓu ne Allah shiryar da mu baki ɗaya to sai ke cewa fa hadha bil hariyi an yuyassira Allah lahu asbab al hidayati to wannan mutumin da bai san gaskiya ba kokari yake kuma ya san gaskiya to ya fi cancanta shi ne bil hariyi hariyun ne ma'ana ya cancanta a haƙo ya cancanci an yi yassira Allah lahu Allah ya sauƙaƙe masa asbabal hidayati sabubba na shiriya wa yassunahu kuma Allah ya tsare shi min asbabil ghiwaya daga hanyoyi na tabewa da bacewa Allah ya tsare mu daga bacewa thumma akhbara an uqubati haula sannan Allah mu dake ba mu labari dangane da hukubar waɗannan mutane almu'anidina masu kangarewa kangararru azzalimina azzalimai ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya wannan hukubar tasu ta nan duniya da kuma ta lahira ita zamu ji yanzu fa qala sai Allah ce ulaika jazaohum waɗannan sakamakon su anna alaihim cewa akan su akwai la'natallahi tsinuwar Allah da nesantawa daga Allah wal mala'ikati da tsinuwar mala'iku wannasi ajma'in da mutane baki ɗaya khalidi na fiha suna masu dawwama a ciki la yi haffafu an humul azab Allah ba zai sauƙaƙe musu ba za a sauƙaƙe musu azaba ba wala hum yunzaruna kuma ba za a sassauta musu ba ai la yufattaru an humul azab ba za a yanke ba yufattaru taftir ana nufin yankewa daga fatara fatara kun san fatara ko ya san fatara ko yagun bahaushen yace fatara nan ne ta aljihu yankewar kudi shine fatara yawa to asalin sa larabci ne yufattaru a yankewa mutum azaba la yufattaru anhumul azab ba za a sassauta musu azaba ba a dauke ba irin ana ganawa abu azaba ai wani lokaci za ga ko a ce in a duniya ne sai a liƙa masa in wuta ce haka a ɗano ƙarfe a cikin wuta a sa masa yi masa lalas sai kuma a ɗaga in za a yi mugunta ko sai kuma a sake mayarwa to alahira ba wannan ma in aka danna an danna don wutar ba wadda take sanyi bace balantana a sake dona a sake dawowa da ita ba ta sanyi ba ta rigewa azaba ce babu yankewa Allahumma sallimna to fa qala sai yau sai shi la yufattaru anhumul azab sa'atan wala lahdatan ko awa ɗaya ko sakon ɗaya babu sassautawa la bi izalatihi au izalati ba'd shiddatihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba za a ɗauke azabar gaba ɗaya ba kuma ba za a rage a sassauta gafinta da tsananinta da zafinta da raɗaɗinta ba haka zai ci gaba kuma level ɗin azabtarwar iri ɗaya ne a wani lokaci idan ana azabtar da mutum ai sai kaga in a duniya ne ana yi wa mutum azaba ana gana masa kamar irin wanda abokan gaba suka kama shi misali za ga ai ana yi jikin yana sabawa yana jin ma saukin abin ko ba haka ba kamar yaro ne kana dukansa yau ka dake shi gobe ma ka dake shi tun yana jin zafi ma har ya saki ko in ya san duka za a yi daga ya dage jikinsa sai ya saki ba zai saki jikin ba ya daddage sai a dake shi bai ji zafi ba to irin ta Allah ba irin wannan bace ba ka iya mata wannan ba ba wata juriya ba wata dagewa ba wani zancen a ce in an maka level din zai yiwo baya haka ka ji zafin wai haka saba da shi ana azaba ana ƙara hauhawa tana ƙara hauhawa tana ƙara hauhawa dan mai mutum zai bari ya sakacin da za a jefa cikin irin wannan yanayi Allah maɗauki muke roƙo ya tsare mu daga aukawa cikin irin wannan yanayi sai ce wala hum yunzaruna kuma ba za a saurara musu ba ai yumhaluna ba za a sassauta a jinkirta musu ba li anna zaman al imhal qad madha domin ko zamanin sauraro ya riga ya wuce yaushe ne lokacin sauraro wannan duniyar da kake gani wallahi duk wannan budin da muke ta yi wajibinmu ya ‘yan uwa kullum wallahi ina jan hankalinmu mu ji tsoron Allah dangane da kwanakin nan namu da suke gudu ku duba dai maganar ramadan ɗin kwanan nan muke zancen ramadan yaushe za a fara yaushe za a fara nan gaba ɗaya duk fuskokin nan haka muka zauna muka fara yau kwana goma sha tara gashi kamar wasa ana farawa ya wuce to haka fa wannan kwanakin ba za su sake dawa ba suna wucewa ba kai aikin kirki a ciki ba kai hasararsu kuma kwanakinka ne suke raguwa in je wani ya mutu ba a sani ba ko yau kai ne ni ne gobe wani ne ba tabbas saboda abin a kulle yake Allah ne kawai ya san shi yanzu dan Allah ka tambayi kanka inda kana da yaƙinin cewa kai ne zaka mutu gobe hmm kowa tambayi kansa dan Allah ka ji cewa kai ne zaka faɗi gobe kai za a kai makabarta a nan gare me zaka yi a cikin daren nan me zaka yi hmm za ka dage ka matsa kusa da ubangiji ka bauta masa ko ba za ka yi ba duk inda ka san akwai haƙƙin wani a kanka a cikin daren nan sai ka nemo shi ka biya duk inda ka san kana da wani zunubi sai ka kwanta ka sa goshinka a ƙasa kana kuka ya Allah ka gafarta mu in dai ka damu da shiga aljanna wannan fa abin da muke karanta wallahi ba ƙarya bane maganar cewa za a yi azaba Allah zai shigar da wasu cikin wuta ya azabtar da su babu kokonto a cikinsa babu ƙarya a ciki kuma tabbas Allah zai sai idan mutum bai yadda ba shine zai rika ganin kamar abun wasa ne in ku ka yadda cewa wannan magana gaskiya ce to wallahi daga yau mutum ya dauki mataki tsakaninsa da Allah ya gyara abin da yake a tsakaninsa da ubangiji ya tuba daga laifin da yake yi kuma ya koma mutumin kirki kafin lokacin da Allah subhanahu wataala zai dauke ransa kuma ya raba shi da lokacin da babu zancen a saurara kamar da yake ambatawa anan zancen a jira a sausauta maka a ƙara maka kwanaki ai maka jinkiri duk ya wuce magana ce ta ka zo gaban ubangiji ba komai tsakaninka da shi ba da bane kai aurinsa ba uba bane kai ba uwa ba ba jika ba ba wa ba kani ba alaka ka bauta masa aljanna baka bauta masa ba wuta kuma da wannan azabar Allah tsare sai sai wa qad a'zara Allah Allah subhanahu wataala ya bada uzuri minhum ya ba su uzuri yace min wa ammarahum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara Allah madaukaki ya ba su uzuri duk dan adam Allah ya ba shi uzuri da ya jinkirta masa ya ba shi shekaru kamar da ya faɗa cikin surutu yasin ko awalam nu'ammirku ko ya yake ba a fatar ne ko ya aya take ma ya tazakaru fihi man tazakara waje a kumun nadir yanzu ba mu muku ba mu raya ku irin tsawon rayuwar da ya kai matukar a ce mai wa'azantuwa dai ya wa'azantu ba yanzu idan mutum mai wa'azantuwa ne wa'azi ɗaya ma daga an yi 'yan mutuna kaɗan hankalinsa ya tashi ko to ina zancen a baka shekara 80 a duniya wani ya shekara 80 a duniyan nan wani ya shekara 40 wani 50 ya ga bala'i iri-iri ya ga sauƙi iri-iri ya ga alheri ya ga sharri ya ga cuta an garaya masa ya karanta alkur'ani shi ma ya haddace wasu ayoyi wannan ya isa wa'azi ko bai isa ba malamai suna cewa wannan a wannan ayata suratul fatir in aka ba mutum ya kai shekaru 60 a duniya to an gama masa uzuri uzurinsa ya ƙare ma'ana a ce ka shekara 60 baka yi hankali ba ka shekara 60 baka san cewa zaka haɗu da Allah ba ka shekara 60 baka san ya kamata ka gyara aikinka ba to uzuri ya ƙare maka Allah maɗauki ya taimake mu akan mu gane abin da muka zo yi a duniya sai ce falau kana fihim khairun lawujida idan da akwai alheri tare da su to da an samu wannan alheri din ma'ana kenan Allah maɗauki ya san ba za su tuba ba shi yasa ya faɗi wannan walau ruddu kuma da za a mai da su duniya din ma la'adu limanuhu anhu da abin da aka hana su din sai sun sake yi shi wanda yake cewa ya Allah ka dawo da ni duniya to da za a dawo da shi duniyar a ce to ba komai je ka tun da dai shi ne al'insanu wannan mai mantuwa ɗin to haka zai zo ya manta duk wa'azin ya ci gaba kuma da sabon Allah sai kuma an zo azaba sai sai Allah dai a sake mai da ni Allah kuma ai ba wasa bane abin naka yau to shine abin da yake nufi cewa za a wato an gama baiwa mutum uzuri irin shekarun da Allah subhanahu wataala ya baiwa mutum saboda lokacin ya ƙure ba za mu shiga wannan ayoyi na gaba ba amma za mu ji fa'idojin abin da muka samu karanta su a ayoyin da suka gabata zuwa wannan na yau ɗin insha Allah ta'ala musamman faɗin Allah subhanahu ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin daga cikin abin da za mu fa'idanta na wannan daga wannan aya akwai butulanu kulli amalin laysa ala dinil islam bacin duk wani aiki wanda ba akan addinin musulunci yake ba ma'ana duk wanda ya aiki in dai ba a musulunci ya aikin nan ba to Allah madauki ba zai karbi wannan aiki ba aikin ya lalace wannan ba rikici mun fahimce shi saboda Allah ya ce falan yuqbala minhu ba za a karba ba daga gare shi na biyu anna jami'al adyan ghayr al-islam ghayr al-islam cewa dukkanin addinai banda musulunci ghairu maqbulatin inda Allah to ba za a karbe su ba a wurin Allah wannan shi ma mun faɗa cikin sharhin da muka wala nafi'atin lil mutadayyinin biha Allah ba za ba zai sa musu su zama masu amfani ba su waɗannan addinai din ga waɗanda suka bauta da wannan addinin yanzu ka duba irin abinda kullun nake ba mu misali a ce mutum yana da hankali ka je ka duba mutanen indiya misali mutanen indiya za ka samu manya-manyan injiniyoyi kun san cewa kwakwalen da ake ji da su a duniya daga cikin kwakwale na gaba a duniya akwai kwakwalen mutanen indiya indiya kwakwalwa ce ta technology musamman mafi yawan kamfanonin da suke kero abubuwa a duniya a ce america ko turai ai mafi yawansu baki ne suke zama a can suke yin suna da nasu bance ba nasu ba amma akwai kwakwale ne na kwakwalen da suka tara da mutum ya je karatu sun ga kwakwalwarsa ba za su bashi ba sai su riƙe to irin waɗannan irin yadda suka sabbaba musu ka je ka duba kuma yanzu sai ka samu mutum shi ne ma ya ƙirƙiro wani abu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma kuma sai ya je ya tsuguna a gaban wani ƙarfe da ya haka haɗo masa aka yi masa wani gunki ko wani ice da ya sassaƙo aka yi gunki ya je ya siyo a kasuwa ku duba ko ya tsuguna a gaban saniya da shekara biyar da ta wuce aka haife ta da ba ita tana yau a titi tana kwambala kashi shi kuma ya tsuguna ya mata sujada kuma shi wannan yana da hankali ya kero abubuwa wannan abin zai nuna maka wallahi ku gaude wa Allah akan ni'imar musulunci duk irin kwakwalwar da Allah zai ba mutum in ba musulunci ba fa ba shi da hankali ba shi da hankali Allah maɗauki tsare mu to haka duk addini yahudanci ne nasaranci ne buziya makamantansu majusanci duk wanda ya bauta Allah ne da wani addini Allah madauki ba zai bashi lada akai ba zai karba ba abu na uku as-sana'u ala dinil islam yabo ga addinin musulunci addinin musulunci ya samu yabo wa annahu huwa al-maqbul al-mahbub cewa shine wanda za a karba shine abin so ila Allah Allah shi yake so wannan an same shi ne ta bangaren mafhumi ko mafhumul mukhalafa kun san mafhumul mukhalafa tunda insha Allah mun sha ambata darussa da dama Allah madaki ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wanda duk ya nemi wani addini ba musulunci ba ba za a karba ba ashe kenan wanda ya nemi musulunci za a karba saboda ana so ashe shine mafifici kun gane shine abin nufi abu na hudu anna haula'i alladhina yadinuna bi ghairi bi dinin ghairi al-islam waɗannan da suke yin addinin da ba musulunci ba yut'abuna ko yut'ibuna abdanahu suna wahal da jikinsu su wahal da jikinsu wa yu'likuna amwalahum suna halakar da dukiyoyinsu wa rubbama yamutuna ju'an wa atashan wa harran wa bardan fi da'wati ila ghairi dinil islam sau da zaka same su ma suna da'awa suna wa'azi kamar da ambata mana wani ya zo wata ƙasa ya yi shekara goma mace ta bar mijinta a germany ta zo ƙauye a nan ta shekara goma a tona musu rijiya a menene a gina makaranta a yi sauransu duka saboda a karɓa addinin kirista amma wannan aikin gaba ɗayansa babu lada gashi an sha wahala innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah mene Allah ya ce fasa yunfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladina kafaru ila jahannama yuhsharu shikenan hasara ta tabbata waɗanda suka kafirta suna ba da dukiyarsu su kashe kuɗi mai yawa duba yanzu irin bajet ɗin da wasu ƙungiyoyin addinan da ba musulunci ba suke yi don su ja mutane zuwa ga addinansu a kashe kuɗi a kashe kuɗi mai yawa amma kuma me ke faruwa Allah ya ce za su ci da wannan dukiyar su kashe kuɗinsu sun matakunu alaihim hasaratan za ta zama musu nadama shine hasara sun mai yuhulabu ne kuma sannan za a rinjaye su za a rinjaye su da me da hujja ko da ba a rinjaye su da ƙarfi ba saboda sakacin musulmi amma a hujja dai an rinjaye su kuma sannan ran tashin alkiyama za a tara su a wutar jahannama to mun shiga kuma wani zancen kada ya tsawo na biyar isbatul akhira shi ma wannan na gaya mana ko akwai tabbatar da imani da ranar lahira wannan na cikin waɗannan ma'anoni masu kyautu tun da lokaci yayi dole ne mu tsaya anan akwai wasu fa'idojin da suke da alaka da kaifa ya hadillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat insha Allah ta'ala ma dan bi su kadan gobe kafin mu je aya ta gaba bi idnillahi ta'ala Allah muke roko ya kara tabbatar da mu a musulunci ya karbi rayukan mu a musulunci ƴaƴan mu su mutu a musulunci Allah ya rayar da su akan musulunci duk abin da zai nesanta su daga musulunci ko mu da su Allah subhanahu Allah ya nesanta shi Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah subhanahu Allah muke roƙo ya ƙara ba mu haɗin kai da zaman lafiya da kwanciyar hankali wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk lokacin da yayi Thank you.